قاتل واسم كاتل وقاتل أوجه أوجه عن سبيله وربما أكسب ثانا أولا تعنيفا إن كان الحسب موهلا ولا يضاف اسما لما به تعالى معنى وأول مهما إذ ورد وبعض الأسماء يذب أبدا وبعض وبعد ذاك دي أتي لفظا مفردا وبعض ما يضاف حكما امتنع إلى هو اسما ظاهرا حيث وقع وكونها في الوصف كافٍ
kasancewa ita al mun yi magana a can mun cewa wasu da albijir misali muku shafar نعم mun su da bisani kalci a disha abin da zai lahu udifa udifa sani نعم zai da larabu shi a ra'atul jani نعم cewa mun ce a nan wajen ya halatta a sa alibi da layi ya shiga a bisa mutashi amma wanda ka raba shi ya zama ilafa su ta zama ilafa ce mahala ko?
Na'am.
Dama ilafa kala biyu makaranta aya akwai ilafa mahala akwai gero mahadari نعم ita wadda idan dai ilafa wa take mahaza ce to ya halatta ka iya sa alibi da lami a bisa mudafi din a za a bisa mudafi ilai an gane ko نعم ya halatta ka iya shigar da alifin da lamin ya zama a bisa mudafi amma mudafin wanda ka yake ka masa ilafa irin ilafa wa take mahaza shine muke misali muka sale muka ce muka ce ja'adi sha'ar amma sharaɗin da aka ce a nan wajen shi ne idan ya zama da cewa shi na biyun shi ne mulafi da laifin yana da alibi da laifin ko نعم ya zama a sha'ar ɗin ka samu alibi da laifin to shi ma a ja'ar ɗin a sha'ar ka samu alibi da laifin to a ja'ar shi ma ka iya sa masa alibi da laifin shi ne sharaɗin abin da muka faɗa ko نعم amma kaga shi kenan ko kuma ya zama da cewa a'a ba shi ne mai alibi da lamun ba نعم amma mulafi ilaihim mulafi mulafi ilaihim kenan na biyu kamar misali yanzu a daribu kaga ai mulafi ne ra'azi kuma shine mulafi ilaihim sannan aljani shine shi kuma mulafi ilaihim na mulafi ilaihim wancan ra'azi ɗin ko a shine muka ce to idan aljani din yana da alibi da lami shine mulafi ilaihim na biyu to ko da mulafi ilaihim na farko bai da shi wanda shine mulafi ilaihim ya halatta shi ma ka iya sa wa na farkon can alibi da lami shine Allah rubutun nan ko ai abin da muka yi magana kenan نعم to nan wajen shine yace amma idan ya zama cewa wannan mas'ala idan ya zama ɗaya daga cikin wannan sharadi babu shi to kaga ba dama ka yi kenan kamar misali yanzu ba ka ce hazal laribu zaidin ba hazal laribu zaidin domin zaidin ai ba shi da alibi da lami ko نعم ba dama yanzu Allah ya rubuta nan ka sa masa alibi da lami wannan magana da muke magana muna magana ne idan misali a matsayin mufradi kaga zai da mufradi ne yanzu Allah rubu nan ta zama sifa ba dama ka sa mata alibi da lami inda zai da nan ita ma'arifa ne shi ba mai alibi da lami wani ba dama ka yi to amma idan tasniya ne kamar zai da din sai zama tasniya ne shi to kaga sifan ma za ta zama tasniya ne to wannan ya halatta ka iya sa mata alibi da lami wannan babu wani abu shi ne abin da muka yi magana ya zama sifar ta zama tasniya ne ko kuma ya zama jam'i wannan ya halatta ka iya yi idan sifar ta zama a tasniya ce ko kuma a sifar ta zama ta ta jam'i ce shi ne ke kawo hafil wasfi kasancewa ita alifi da lami ta shiga cikin sifa kafin ya su yin waka a musamman idan dai ta zo a matsayin tasniya idan ita wannan kaga Allah riwa nan wajen ajin mufradi ne نعم da in da cewa kai Allah riba ne zai ji wannan ya halatta ta yi alibi da lafiya ko da zai da sun san bai da alibi da lafiya ya halatta ta yi yawa sun tafi ne ko kuma cewa kai Allah ribu ne kaga jami'in muzakkari salimi kenan ko to shi ma ya halatta ko da zai da sun san bai da alibi da lafiya tun da dai sifan nan tana da alibi da ta tasniya ce ko jami'i ne ya halatta ta yi sa alibi da lafiya a nan wannan. ka iya cewa hazanin lariba zai din tunda ka tunda ka raba kuma a dole ka cira nuni ko نعم ba da ma ka ce Allah riba ne نعم suka ce hazanin lariba zaidin ko ha'ula'in laribu zaidin haka jim'i ne musa kalita ne ya halatta idan wannan ne ya halatta ko da wancan din kafin da mun shirin da shar'i ce shi kan munafiq din yana da alibi da lamu ko to ko bai da alibi da lamu yanzu nan ka iya inda ita sifa ta zama wannan yawa أو جمعا shine au jami'in shi ko ta zama yan waka musannan ta zama tasniya kenan au jam'an ko jami'i ne ittafa sabilahu wanda ya bi sabilahu ai ya bi tafarkin tasniya da wanda ya bi tafarkin tasniya haka jami'i muzakkari salimi kenan domin jami'i muzakkari salimi ba shine yake amma tasniya kaga jami'a kala biyu akwai jami'i na tafsiri akwai kuma jami'i muzakkari salimi jami'i muzakkari salimi ai shine yake kama da tasniya illa bambancin sa a ce wawi ne kawai ko wannan kuma a ce da alifi ne Allah ribani Allah ribuna ko to shine abin da yake ne jami'in amma wanda ya wannan kaga baya baya magana jami'i na tasniya ba kuma ya magana jami'i muzakkari muzakkari muzakkari yau ba yau jami'i muzakkari ta ne ko shi domin shine yabi irin tabarki irin na jami'i ta na irin na tani yawa da Allah riba ko Allah ribu a gaba duk cikin hanya ɗaya ba an kasu yawa wa rubama sabakani wala yulafi ismun lima bi ta har ma'ana wa awwal wa mu'min rubama kasaba yani ba a raba ismin suna lima bi ta hada daga wanda ya zama ya dayanta ma'anan a ma'ana wa awwal mu'min sai ka yi tawili mu'min kana mai idan ya zo ya warada idan ya gangara wato sai ka yi tawili in ya zo ya kawo wahami irin wannan sai ka yi tawili ka'ida yadda muka faɗa a can baya duk inda aka zo da mulabi da mulabi ilai shi mulabi din nan yana samun tahasisi da mulabi ilai idan me idan mulabi ilai na kira ko yana samun ta'arifi da mulabi ilai idan mulabi ilai menene ma'arifa ne shi idan kace gulamu imra'atin kaga nan wajen tunda ya rafi zuwa a na kira ne kawai tahasisi ya samu an san yaron nan na mace ne kawai ko gulamu rajulun an san ya samu tahasisi amma ba wani zancen an ce an san shi amma an kace gulamu zaidin tunda zaidin ma'arifa ne to an san gulamu ma yau ma nan ma'arifa shi na samu ma'arifa ko ta alifanci an san gulamu da saboda mai saboda an san zaidin kaga an samu ta'arifi to tunda haka ne ko yaushe mulafi yana samun tahsisi ko ya samu ta'arifi da mulafi ilahi to yanzu idan ka zo ka samu suna mutaradifai wanda suke ma'ana iri ɗaya ne to ya za a yi su baka irin wannan ma'ana haka ga zai zama cewa suna kenan zai samu tahsisi da irinsa wanda ba zai yi ba a ce mutum ya samu tasiri da kan kansa ko kuma ya samu ta'arifi da kan kansa ai ba zai yi ba dan raba shi da wani dole ne zai zama wanda suke sun saba amana ne sannan za a samu wannan ma'anonin guda biyu ko a samu tasiri ko a samu ta'arifi dole zama rakotarsa zuwa wani ne wanda yake ya saba da shi to idan aka zo aka samu suna wanda wannan shine wannan kuma sai aka raba su to lalle kai tawili in kuma kai tawili ba yanda za a yi domin bai zo ba misali yanzu sai ka zo ka ce haza misali sai ka ce sa'idu korozin a kasan can mun magana zancen inda muka zancen suna ko suna ta cikin mulkin da muka magana da shauransu da yau muka magana ai mun yi magana zancen kamar irin su sa'idu korozin sa'idun nan kuma shine sa'idu korozin nan suna ne kwaya ɗaya idan aka zo aka sami irin wannan suna wanda an raba abu zuwa irin abu ne irin to tawilin da za ka yi sai ka ce sunan na farko ya zama kamar musamman ne kawai ai na gamu da wani mutum musamma kuruzin wanda ake ambatansa kuruzi kawai abin da ya kamata ka faɗa kenan sai ka ce wannan tawulin da zaka shi sunan farko kenan an gane ko sai ka ce abin da kake nufi da shi kawai musamma ne kawai ko kuma misali yanzu ka ce kaga suna ne wanda yake ji mutura da bai abu ɗaya ne duk wannan din shine wannan domin su idin shine kuruzin ko su irin tawulin da zaka masa kenan sai ka ce ja'ani musamma kuruzin kawai kuma kun ce ja'ani zai idu kurizin abin da kake nufi ja'ani musamman kurizin wani mutum wanda ake ambatansa kurizu ya zo waje na kawai abin da zaka mari shi sunan ya zama kenan sai ka masa tawilin kenan cewa wai muhimmin yawa inda ya zo ya zo da wahami irin wannan ma'ana ya zo da wahami abinda kuma yake bai kamata ya zama iri ɗaya ba kuma ya zama iri ɗaya da mulabin da mulabin ilayhi duk ma'anarsa ɗaya dole ka masa tawili ko kuma ya zama da cewa a'a abu ne wanda yake mutaradibi ne ɗaya amma yanzu kace yawmul hamis ranar alhamis haka haka maka rabu suna ne zuwa mutane da kuma da yau mu da alhamis a duk kusan abu da yanzu duk dai maganar rana yake magana ba to shi ma wannan dole ne kai masa tawili inda ya zo kamar sifa ce kenan da raba zai zuwa musufi ilamatul musufi ne ilin sifati kamar ka raba sifa ne zuwa musufi kawai to shi ma dole ne sai kaya masa irin wannan idan misali ya zo irin wannan ai wannan sai ka ce haza wannan rana ce wata zo mun wata ake kiranta alhamis kawai musamman alhamis kawai wata ake kiranta alhamis kawai abinda kawai za ka sa wuri yawa ko kuma a inda aka zo kaga wannan inda ya zama ma'anar abun irinsa kenan shi yau mutum shine alhamis ko kuma sa irin shine kuruzi kenan to inda kuma ya zama da cewa an raba musufi ne zuwa sifa kamar misali yanzu ka ce habbatun alhamqa'u habbatun alhamqa'u to alamqahu din nan ya zama sifa ne na na abbatun din nan ko ko misali kace salatul ula sallar farko matsala al'ula din nan zai zama sifa ne ya zo kamar zai zai kamar ya zama sifa ne na salatu to asalan dole ne sai ka kawo wani abu kace ai abin da aka kaddara a wajen nan shi habbatu din nan munafi akwai munafi ilai wanda aka shafe shi wanda alhamaqawu din nan ta zama sifa ce ta wannan abu kaga ashe kenan ita wannan habbatu din nan ka raba ta ne zuwa sifa amma sifar ba ta tabbata ta munafi ilayin take kamar misali asalin sifar habbatun ne albakalatu ne alhamqawu habbatul bakalati alhamqai abin da ya kamata ka rinka shi habbatul bakalati alhamqai kaga kwaya ce ta bakala kuma alhamqai kaga ashe kenan shi wannan alhamqai din sifa ne na albakalatu ba sifa ne na habbatu yawa domin ba zai iya yiwa ka raba shi zuwa wannan ba dole ne ka kawo wata sifa wadda za ta zama mulafi ilayhin nan wanda shine zaka ce ka shafe shi ya zama shine matsayinsa wanda wannan alhawari din sai ya zama sifa ce ta ka kawai ba sifa ce ta wannan hakuncin ba to shi ma tawilin da zaka masa kina ko misali kamar yanzu ka ce salatul ula nan sai ka ce salatu sa'ati ne al'ula salatu sa'ati al'ula kaga ashe al'ula din nan ya zama da cewa sifa ce ta as-sa'ati ba sifa ce ta salatu yawa to shine abin da zai magana abin da zaka magana kina idan ka sami irin wannan ربما أكسب ثاني أولا da yawa na biyu yakan ci fatar da na farko ya ci fatar da shi ne tanisan yakan ci fatar da shi tanisi in kana da alhaji hasken muhala muhala idan ya zama amma shi ahali ne na ashabi wato dan kwali yakan ja rawani da ake cewa ko a hausa amma ai sai idan rawanin yana da rauni ko a yanzu a ce mace misali ta ja miji ai sai idan mijin yana da rauni ne ko to shi ma haka a nan wajen idan misali yanzu sai ka zo da suna muzakkari ne namiji sai ka zo da kuma munafi shi ne munafi sai ka zo da munafi ilai shi ne kuma mace amma sai kuma da ka zo za ka ba da lamiri sai kuma ka kawo lamirin sai ka kawo lamiri na tani to kana iya yin haka amma idan ya zama muzakkarin nan ko da babu shi ma jimlar nan za ta iya wadata kaga ya zama namijin ma ba kaman ba ya zama kaman ba namiji bane shi sa mutum ta iya jinsa kenan idan misali yanzu kace a a misali sai ka faɗa kace a kada at ba'ala sai nake in ga wajen sunan kada at ba'ala asabi'i masala kada at ba'alu asabi'i afwan kada at ba'alu asabi'i ba'alin in yatsansa kada at tayin to ba'alu a sabi'i yi dinnan yanzu da za ka cire ba'alu ka ce kada'at a sabi'u a jimla za ta iya ba in ya zunzu sun yanki ko kuma ba'alin in ya zunzu sun yanki a zai iya abin da zai baka fa'ida ko to tun da ba'alu dinnan ka ga namiji ne amma a sabi'u ai mace ne to can kuma a cewa kai kada'at ba ka ce kada'a ba wanda kamata ya tunda ba'alu dinnan shi ne namiji kuma shi fara zuwa kamata ya ka ce kada'a ba'alu a sabi'u ya halatta za ka iya cewa kada'at ba'alu a sabi'i kaka ba wa da lamirin kada a kenan ya koma na mace mace ta ja wannan namijin saboda mai saboda namijin nan ko babu shi ma za a yi kada a a ta biyu in ya tsinsa sun yanke ai ma'ana ta fito to za a iya yin haka amma da zai iya yiwa namijin nan cikakken namiji ne in ba zai iya yiwa a ce in babu shi ba jimla nan ta iya zama to ba dama a iya canza shi kan misali ka ce harajat gulamu hindi yanzu idan ka cire gulamu ka ce har da cikin din jumlan nan za ta iya baka ma'anar cewa a ji shi ma yaron hindi ya fita ai kawai cewa za a hindi ta fita kawai amma ba wanda zai iya gane maka cewa a ce harajar gulamun hindi daidai yake da harajar hindi kawai wannan kace harajar hindi hindi ce ta fita harajar gulamun hindi kuma wannan yaron hindi ne to a nan wajen ba dama ka ce ta din nan ka ce harajar gulamun hindi sai ka ce harajar gulamun hindi ba dama a nan wajen shi namijin nan a jinsu domin in babu shi jumlar nan ba ce yauwa to shine abin da yake magana
bai zama ahalin arziki yauwa bai zama ahalin ashabi shi ba inda ko ya ahalin ashabi na ne sosai kenan muzakkar ne shi amma in ya zama da cewa shi ahalin ashabi shi ne to wannan sai ashabi shi ne rubu ma a kasar tsanin a wannan kenan tsani eh da yawa na biyu yakan ci fatar da na farko kaga munafiki ne kenan ya ci fatan masa ne tani san ya ci fatan masa man tani shi in kana lahazun mu a muhala idan ya zama ahalin a shafe shi ne to sai a tabbatar masa da wannan وبعض الأسماء ba'alin nan na sunaye إضافة أبدا ana raba shi har abada wato yana son ya gaya maka ne cewa ita sunaye akwai wanda suke lazimul ilafatu ne dole ne su a raba su koyaushe to sun kasu kashi biyu akwai wanda suke wajibi ne lafzan wa ma'anan wajibi ne dole ne a shafi su a- a- a raba su kamar irin su inda ko lada ko siwa ko kusara duk waɗannan koyaushe idan suka zo wajibi ne lafzan wa ma'anan a haɗa su ba dama ka ce lada kawai ka shi ko inda kawai ka shi sai dai ko inda hu ko in taka ko wani makamancin wani amma dai dole ka raba shi وبعض ذا ba'alin wannan kuwa قد يأتي لفظا مفردا mufradan yakan zo a lafazi ya zama mufradin shi kadai kamar ka ce a a wa faddalna ba'dhum ala ba'd kaga ala ba'd na ai ba raba shi zuwa kuma ba ko kaga ya zo ko kuma ka misali ka ce ayyan mata duhu kaga ayyu ita ma tana da cikin lafiyar da ya wuce amma ga ba raba shi zuwa na ba a samu ita kadai to wannan ta iya zuwa ko in kullan na ma lai yau sayan nan kaga kullu ce ba ta cikin lafiyar da ya wuce amma ga ta zo kuma ita kadai ba tare da raba shi zuwa na ba ma'anin suka zo su waɗannan suka zo a lafazi ka gansu ba tare da haraba sun ba wa'ansu ba amma wasu dole ne duk inda suke ba yanda za su sai ka raba su wajibi
وبعض ba ما kira lazimin ina bace da za mu yi magana su kamar irin su subhanallahi subhanan nan ba dama da zai shiga dole sai ka raba su zuwa ko subhanaka ko subhanallahi da makamancin wannan ko ne zai ga maka hukuncin su وبعض ما يضاف حتما ba'anin abin da ake raba su a dole din nan امتنع إيلاؤها shi ne wanda muka faɗa ɗin nan to imtana'a ila uhu zuwansu su zo a suna zahiri wato su zo su zama sun zaɓi zuwa suna su zama sun bi suna zahiri ka.
wannan ba sa yi har shauka a cikin da suka afku duk inda suka afku sai dai ka zama su zama lamiri wato yana gaya maka daga cikin wanda suke lazumin ilafatin nan akwai waɗanda su idan sun zo wajibin su su ba sa rabuwa zuwa suna zahiri su zuwa lamiri su ba lamiri ba wanda za su ina misali kamar yake kamar wahada Ka wahada da bai labbai.
wada wa laisa a dai wa shi zai ila ya daidai labbai kamar wahada ba dama wahada ka ji an ce wahada din nan ya zo tare da suna sai da a ce wahadaka ko wahada yauwa ko labba kamar labbai kamar labbai ka ai ce labbai ka ko Wada walai.
wada walai to shi ma ba dama ya zo dole sai wannan سعدي haka na sa a dai ka shi ma dai do- dole shi zai zo duk kowane za ga abin da zai zo kenan وشذ إيلاء يدي للف amma zuwan nan na ya dai ya zo da labbai labbai shi a sa- a raba ta da daidai a ga labbai ya yi ta mun faɗi ta cewa ita ma sai ta zo zahiri ko to amma ya da ai suna ne ta raba shi zuwa zuwa zahiri kenan ko inda ya da ya da ai zahiri to wannan shanza ya shanza abin da yake nufi ba wai ya dai din ba a raba la- ya- labbai zuwa ya dai ba a a raba labbai din ta zo kuma a a raba ta zuwa sunan zahiri shi ne abin da yake nufi سعدي to wannan ya zama ya shafinta to amma saboda akwai misalin da shi ba ya taɓa zuwa da shi ne da wajen inda ya raba lafai in zuwa ya daidai shi za a shi ya kawo a nan wajen akwai wani baiti da yake cewa da autu limana bani miswara falabba falabbai ya dai miso falabba falabbai ya dai miso aka ga labbai ne aka raba shi zuwa ya dai to a yi hakan wannan shazi an ji dai shi ba ya yi wannan waka amma dai hakan dai ya shazinta kwarai da gaske الله الله يجزاك خير